بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا wa'anda wato suke tsoron wato haɗuwa da mu ma'ana ba sa ƙaunar wato su haɗu da mu suna tsoro an ya kafin alba'asa suna tsoron wato tashin alkiyama sai suka ce laula unzila alaina mala'ikatu me ya hana a saukar mana da mala'iku eh fa yakunu wa kanu su zama rusulan manzanni ilaina zuwa gare mu auna ra rabbana ko kuma mu ga ubangijinmu aunara rabbana ko kuma mu ga ubangijinmu wato fannu khubiru ko kuma fannu khubaru wato a bamu labari bi anna muhammadan cewa annabi muhammadu rasuluhu manzansa ne eh kara ta'ala wai su ga Allah eh ubangiji ya zo ya tabbatar musu cewa wato manzala wato manzansa ne shi ya aiko shi eh laqad istakbaru لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا wallahi hakika istakbaru sun girmama abin ma'ana takabbaru sun girman kai fi sha'anin anfusihim cikin sha'anin kawunan su wa atau sun yi shishigi utuban shishigi kabiran wato mai girma ai bidda labihin da neman su ru'yatar lahi ganin Allah ta'ala fi duniya a duniya wa utuwan bilwawi ala asli bihi wato bi khilafi wato tiyu kenan ai bil ibdali wato wanda yazo itiyan a cikin suratu maryam
يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ranar da za su ga mala'iku fi jumlatul khalaiki cikin dillan halitta ho yawmul qiyamati shine wato wato wato ranar alkiyama wa nasbuhu nasbar yawm din can da yace yawma yarawna malaikata an nasabce shi ne bi uzkur muqaddara uzkur wato ka ambata musu yawma yarawna malaikata ranar da za su ga mala'iku fi jumlatul khalaiki cikin jumlar halittu to in suka gansu a wannan lokacin la bushira a lokacin ba albishir yau mai izin a wannan yini ba za a yi albishir lil musulmi daga mujirai ba su ne kafirai bi khilabil mu'mini na sabanin mu'minai fa lahumul bushra bil jannati su za a yi musu albishir da aljanna wa yaquluna za su rika cewa ويقولون حجرا محجورا wa yaquluna wato za su rika faɗa wato hijiran mahajuran al'adatihim fi duniya izanar zalbihim jizuz ai uzan tsari mahajuran abin neman tsari ai wato uzan neman tsari ma'azan abin neman tsari ai yasta izuna za su rika neman tsari minar mala'ikata da mala'iku kala ta'ala sai Allah ya ta'ala ya ce وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا sura wa qadimna wato mun yi nufi ila ma amilu zuwa abin da suka aikata min amalin na aiki fil kha- min alkhair daga alkhair ka sadakatin kamar sadaka wasu lati rahimin da sada zumunta wa qida wa qira daibin da kuma garar baki wa igasatu malhubin wato da wato taimakawa wato wanda yake cikin wato bukata fi duniya wato a cikin wato a duniya Mm. to a wato a rayuwar duniya da taimaka wanda yake cikin wani yayi wato cikin wato wani hali na bakin ciki waje allahu sai muka sanya shi haba'an aikin nan da suka yi na alheri muka sanya shi kamar kura ne mansuran abin da ya daitawa wai huwa ma yura shine abin da ake gani fi kurwa a cikin wato taga allati alaiha shamsu wadda rana take bullowa a cikin taga sai a gano shi kal gubara kamar kura almafarraki abin rarraba abin watsawa ai misluhu ai muna nufin misalin sa ne fi adamin nafi bihi cikin rashin amfani da shi izla sawaba yayin da babu sakamako fi a cikin sa da adam sharɗi saboda rashin sharadin sa wayu ja zauna za a saka musu alaihi akan duk wannan aikin da suka yi na alheri amma fa fil duniya a duniya أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا yan aljanna a wannan yinin ma'ana ranar alkiyama khairun mustaqarran su ne suka fi wato alkhairun matabbaci min alkafiri ne daga kafirai fi duniya a duniya wa a hasanu su suka fi makilan gurin kailula minhum daga cikin daga gare su ai mawdu qa'ilatin wato gurin da za a yi kailula fiha a cikin ta wahiyal istirahatu ita kailula ita ce wato hutawa nisfan nahar a rabin yini fil harri wato a lokacin zafi ne wa uhiza min zalika inqida'ul hisabi an riƙa min an riƙa min zalika daga wannan wato inqida'ul hisabi wato karewar hisabi fi nisbi raharin wato a cikin rabin wato yini kama wara da kamar yadda ya zo fi hadisin a cikin hadisi inda aka ce wato wato ashabul jannati yawma izin khairun mustaqaran aka ce wa ahsanu maqilan eh to tunda an ambaci wato suna cikin kailula ma'ana lokacin har an yi hisabi ma an gama har sai kowa ya tafi inda zai tafi yan aljanna sun tafi aljanna kuma za su je su yi ma baccin kailula to sai aka ce to a haka ne za a fahimci cewa kafin lokacin kailulan ma an gama hisabi an gama shi a nisfin yini ma duk an gama hisabin
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا wa ranar da wato sama sama za ta tsatsage ai kulla sama'in ai wato wato dukkan wato dukkan wato sama za a tsatsaga ta ko kuma wato ko- kowace sama za ta tsatsage bil gamami da giragizai ai ma huta da shi huwa gaimu shine girgije a biyar dufari wannan zilal mala'ikatu kuma a saukar da mala'iku min kulli sama'in daga kowace sama tanzilan saukarwa huwa yawmul qiyamati shine ranar alkiyama wa nasbuhu nasbal yawm din cancan da yace wa yawma tashaqqaqu sama'u shi ma an yi shi ne bi uskur da uskur muqaddara abin kaddarawa to fi qira'atin a wata qira'a ko bi tashdidi shine tashaqqaqu kenan bi idgami ta isaniyati bil asli bil asli fiha wa fi ukhra a cikin wata qira'a kuma wato nunzilu kenan binunaini asaniyatu sakinatun nunzilu kenan wa dammil lami wato nunzilu kenan wa nasbil mala'ikata da kuma yawman nunzilul mala'ikata kenan uhum.
الملك يومئذ الحق للرحمن almulki wato a wannan yini wato almulki a wannan yini wato na ubangiji ne wato a mul- mulki a wannan yini tabbatacce na ubangiji mai rahama ne eh la yushriku fihi ahadun ba wani ɗaya wanda zai tarayya da ubangiji a cikin mulki a wannan yini وكان يوما على الكافرين أسيرا wannan yini ya tabbata yini ne mai wahala alal kafiri na bisa kafirai bi hilafil mumini na sabanin muminai ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ya to ranar da wato ka ambaci ranar da wato azzalimi zai ciji wato dan yatsansa eh shine mushriki ukbatu bin abi mu'aidin kenan eh kana na daga bi shahadataini da yayi furci da shaida ya to ya shiga musulunci da shahada guda biyun nan sun maraja sannan sai ya dawo baya ya dawo gaban wato kalmar shahada da yi irda'an dan yadda wa li'ubai bin halabin ga ubai dan halabin eh to shikenan to in ya je lahira ya ga irin abin da aka bawa wato waɗanda suka yi kalmar shahada suka shiga musulunci to shine aka ce to zai ciji hannunsa na daman dan nadama da wata hasuran da takaici na yawmul qiyamati a- wato a filin alkiyama zai takaici ma'ana ya takaicin ina ma wato bai warware abin da ya yi bane abin da ya faɗa bane imani wanda zula in ya ƙulu yana cewa ya laita ni ina ma ni ittakhattu sabila na riki tafi- tafarki wato ilal huda zuwa ga shirya ma'ar rasul tare da annabi tare da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا wato ya wailace ma'ana ya wailace ma'ana ya halaka ta eh haka zai ce ya halakarsa ina ma ni dai ban riƙi ne ai ma'ana ubay bin halab ban riƙe shi halilan ba daɗi ba لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني wallahi haƙiƙa adallani ya batar da ni an zikir gaburan alkur'ani ba da izja'ani bayan wato ya zo mun ai bi an radda ni wato ya juyo da ni an imani ga barin imani bihi da shi qala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce wa kana ash-shaytanu lil insani khazula shaidan dai ya tabbata wato khazulan wato wato wato wato mai tabawa ne lil insani ga mutum wato ga kafiri kenan eh bi an ya turkahu shine ya bashi wa ya tabarra ya kubuta minhu daga gare shi indal bala'i yayin bala'i in ya ga bala'i sai- sai ya kubuta sai ya kubuta daga abin da ya yi abin da ma ya dora shi akai sai ya ce ba shi bane وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا sai annabi manzo sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu ya ce ya rabbi ya ubangiji inna qaumi haƙiƙa dai mutane na su ne qurayshawa ittakhazu hazal qur'ana sun riki wannan alqur'ani mahjuran abun kauracewa ai matrukan abun bari qala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce وكذلك جعلنا لكل نبي إن عدوا من المجرمين ai kamar yadda muka sanya wato muka sanya aduwai laka gare ka min mushriki qaumika daga mushrikan mutanenka to haka nan muka sanya wato makiya likulli nabiyin ka kowane annabi kablaka da ya gabace ka minal mujrimina daga mushrikai to fasfir kai hakuri ya rasulullahi kama sabaru kamar yadda su ma suka yi hakuri وكفى بربك هاديا wannan sira wato ubangijinka ya isa wato mai shiryawa gare ka kuma mai taimako laka gare ka ala a ka bisa makiyanka وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة waɗanda suka kafirce suka faɗa suka ce me ya hana wato a saukan masa da alkur'ani jumlatan jumla wahidatan guda ɗaya kan taurata kamar a taura wal injil da linjila wa zabur da zabura ya ƙara ta'ala sai allah ta'ala yake cewa mhm.
كذلك لنثبت به فؤادك ya ce nazzalnahu mun saukar da shi kazalika yadda suka gan shi haka nan ai mutafarraƙan abin rarrabewa eh lunusabbita bihi fu'adaka don mu tabbatar da zuciyarka bihi da shi ai nuqawwi qalbaka don mu karfafa zuciyarka warattalnahu ورتلناه ترتيلا kuma wato warattalnahu mun jero shi tartilan jerowa ai ataina bihi mun zo da shi dai alkur'ani shay'an ba da shay'in mun zo abu bayan abu bitan mahulin da sannu sannu wata utatin da sannu sannu dai liyata ya sarrafa hamu don fahimtar sa yayi sauki wato hibzuhu da kuma haddace shi yayi sauki ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن tafsira wala ba za su zo maka bi misalin da misali wato fi ibtali amurka cikin ɓata lamarinka illa ji naka bil haƙƙi sai dai mun zo maka bil haƙƙi da gaskiya addafi mai ijewa lahu gare shi wa a hasana da mafi kyan tafsiran wato bayani ai bayani za mu zo mai maka mafi mafi mafi dacewar bayani lahu gare shi Allah zina الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل sabila سبيلا humul lazina yuhsharuna ala wujuhihim sune wa'anda za a taro su ala wujuhihim bisa fasakun su ai ma'ana yusaquna za a koro su ila jahannama zuwa ga jahannama ulaika wancananka sune mafi sharrin wato ulaika wancananka za su zamo a cikin mafi sharrin makanan bigire huwa jahannam shine wutar jahannama wa aballu wato kuma mafi bacewar sabilan tafarki ai a hatsawo mafi kaucewar ɗariƙan tafarki min gairihim daga wasu daga wasunsu wahum wa huwa kufruhum shine kaiwa kauto kafircin su ولقد آتنا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا wallahi hakika mun ba Musa littafi mun ba shi littafin at-taura waje alna ma'ahu akhahu haruna wazira muka sanya masa waziri tare tare da shi shine akhahu dan uwansa haruna shine annabi haruna muka sanya shi ya zama waziran ai mu'inan mai taimako gare shi فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا tadmira sai muka ce da su ku tafi zuwa ga mutanen da suka sarefantar da ayoyinmu ai su ne wato kibdawa ma'ana fir'auna da mutanensa eh to fa zahaba sai suka tafi ilaihim zuwa gare su bin risalati zaman zanci to fa kazzabuhuma sai suka sarefantar da su mu kuma fa dammarnahum sai muka halakar da su tadmiran halakawa وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية haka nan ma ka ambaci kissa wato mutanen annabi nuhu su ma mutanen annabi nuhu lamma kazzabu rusula yayin da suka sarrafantar da manzanni bi takzibihim nuhan saboda sarrafantar wasu ga nuhu lidulu lubsihi saboda tsawon wato zaman sa fihim a cikin su baka annahu rusulun kai ka ce shi nuhu shi kadai manzanni ne saboda ya shekara 950 a cikin su yana kira au li'anna takzibahu ko kuma a'a saboda sarrafantar da shi takzibun sarrafantarwa ne libaƙin rusuli ga sauran manzanni listirakihim saboda tarayyar su filma ji cikin zuwa bi tauhidi da tauhidi to yayin da suka sarrafantar da wato annabi nuhu wato wato sarrafantar da shi shi kaɗai kamar sun sarrafantar da manzanni ne to da suka sarrafantar shi a garaknahum wato sai muka wato nutsar da su waje alnahum muka sanya su suka zamo izina linnasi ga mutane ba duhun bayan su وأعتدنا للظالمين عذابا أليما mun tanadi azaba a basawar zalimi daga kafirai su ne azzalimai wato suwa ma ya hillu bihin fid duniya wato wato banda abin da zai banda ma abin da zai same su a duniya to idan sun zo lahira akwai azaba mai tsanani da muka tanadar musu وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا kira ka ambaci ma wato adawa su ne mutanen wato annabi hudu da samudawa mutanen annabi salihu da ma'abuta rijiya eh, wanda biyuhun annabin su kila aka ce shu'aibu annabi shu'aibu ne wakila wani kaulin aka ce gairuhu ba annabi shu'aibu ne waninsa ne to kanu wato sun kasance ku'udan a zaune haulaha a gefen rijiyar fanharat bihim shikenan sai ta ruta rubta bihim da su wa bi manazilihim da gidajensu wa ƙurunan da ma wasu al'ummatai bai na zalika tsakanin wato wannan kasiran masu yawa ai bai na adin tsakanin adawa wa ashabin rasa da ma'abuta wannan rijiya وكلا ضربنا له الأمثال kowanne daga cikinsu mun saba misali lahu gare shi fi iqamatul hujjati cikin wato tsaye da hujja alaihim a kansu falam nuhlikuhum ba mu halakar da su ba illa ba'dal inzari sai bayan gargadi وكلا تبرنا تتبيرا kowanne daga cikinsu mun halakar da su tatbiran halakarwa bi takzibihim anbiya'ahum da sarrafantar wasu ga annabawansu ولقد أتوا على القرية التي أنذرت مطر السوء wallahi hakika su dai mutanen maka sun zo wato a bisa alƙarya allaci umtirat matsaraso wato sun zo sun wato a wajen alƙarya wato ta ta wato ta wasu mutane wacce aka yi musu wato matsari wanda yake matsari mummuna eh ai bil hijarati an musu matsari bil hijarati da tsawon kwani wahiya uzma qura qawm ludin ita ce mafi girman alƙaryun wato wato mutanen annabi ludu fa ahlaka Allahu ahlaha sai Allah ya halakar da ahalin wannan alƙaryar lifi'ilhimul fahishata saboda aikin ta aikata wasu ga alfasha eh, suna hucewa ai suna gani eh, suna ganin wato garurrukan su inda aka halakar da su to yanzu ba za su yi izina da wannan ba أفلم يكونوا يرونها shin ba su zamo suna ganin ta ba fi safarihim a cikin tafiyar su ila sham zuwa ga sham fa ya ta biro na balle su yi izina wal istifham istifhamin nan li takrir na tabbatarwa ne ai suna ganin kasashen kuma suna jin labarin abin da aka yi a kasashen duk inda suka wuce aka halaka za a gaya musu an halakar da wayannan mutane ne kuma ga dalilin halakar da su kuma ga da irin abin da aka halakar da su to duk wannan ba zai sa wato su su dau izina ba بل كانوا لا يرجون نشورا bari dai sun zamo ba layar juna ai la ya khafuna ba sa tsoron da tushuran ai ba san tashin alkiyama saboda haka fa la yuminu da ba za su yi imani ba وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا to idan dai sun ganka ba sa rukunka sai dai wato suna maka izgili Wa illa mahzu'an bihi sai dai kana ma wato sai sun dauke ka abin izgili da shi ne wato da zaran sun ganka to sai su rika yin abubuwa wanda suke nuna wato izgilanci gare ka أهذا الذي بعث الله رسولا ya na sai su rika cewa a hazan lazi ba a sallahu rasul yanzu wannan ne wai Allah ya koci manzo fi da awahu a cikin da'awarsa ai muhtakiri ne suna masu wulakantawa lahu gare shi an da risalati gabaran manzanci إن كاد ليدلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها alaiha in din nan muhaffafa ce mina sakila wasu muhamma hazugun ai innahu lamarin da sha'anin kada wato wannan din da yake cewa wai shi an koshi an aiko shi ya kusata la yudillina zai juyar da mu a bisan wato goma a bisan allolinmu laula an sabarna ba dan mun dai yi hakuri alaiha akan ta ba to to la sarrafna da ya juye da mu an ha gabaran ta kala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضل سبيلا sabila ya ce Allah ta'ala ya ce waso fa ya alamuna sannu za su sani wato lokacin da za su ga azaba iyanan kuru-kuru fil akhirati a gidan lahira za su san waye mafi bacewar wato waye mafi bacewar tafarki waye wanda ya kuskure wa ta- tafarki su ne amul mu'minuna ko mu'minai أرأيت من اتخذ إلهه هواه ka bani labarin wanda ya riki ilahahu abun bautarsa hawa son zuciyarsa ai mahawiyahu abun so- abun son zuciyarsa guddimal maf'ul sani li'annahu ahammu an gabatar da shi li'annahu ahammu kamar wato ishtigali kenan eh kamar zai zama kamar ishtigali abinda ake so a shagala da shi sai a gabatar da shi eh wa jumlatu ittakhaza maf'ul awwal li- li ra'aita kenan eh wasani eh li ra'aita wa- wasani da kuma maf'uli na fi'ili na biyu afa anta takunu أفأنت تكون عليه وكيلا shin yanzu wannan wanda ya yarki wato abin son zuciyarsa shine wato abin bautarsa shin yanzu ka kasance wakilan wakili ai hafizan mai kiwo alaihi gare shi ai tahfazuhu ka kiyaye shi an ittiba'i hawahu gabaran son zuciyarsa la ba za ka yi haka ba أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ko kuma ka zaci cewa mai yawa yawan su yasma'una suna ji sama'a ta fahimin irin ji na fahimta au yau au ya kiluna ko kuma suna hankaltar mata kula abinda kake faɗa lahum gare su إن هم إلا كالأنعام su dai ba su zama ba sai dai kamar dabbobi ne بل هم أضل سبيلا balle su ne mafi ɓacewar wato tafarki ai a haɗa mafi kus- mafi wato kuskurewar ɗariƙan tafarki min ha daga gare ta li'annaha domin ita wato ita dabba tanƙadu tana jayiwa liman ya ta'ahadu ha ga wanda yake bibiyarta wahum su kuma la yaɗi'una maulahum ba sa biyayya ga ba sa biyayya ga maulahum ubangijinsu almun'im mai ni'imtawa alaihim gare su ألم تر إلى ربك كيف مد الظل shin baka yi duba ba ne zuwa aikin ubangijinka yaya wato madda ya ya miƙa azilla inuwa min waƙatul isfari tun daga lokacin wato hasken wato gari ila waƙatul ɗulo ishamsu har zuwa lokacin hudowar rana ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه dalila da dai ubangiji ya so laji allahu da ya sanya shi sakinan wato nutsatse ai mukiman tsayayye la ya zulu ba zai gushe ba bidlo ishamsu da hudowar rana sai ya zama ya ta zama a haka da ubangiji haka ya zo sun mace alnar shamsa sannan kuma mai sai muka sanya wato rana ta zamo dalilan wato dalili alaihi a kansa ai akan ita wato inuwar falaular shamsu ba don rana ba ma urifa zulu da ba a san wato inuwa ba ثم قبضناه إلينا قبضا yasira يسيرا sannan wato kabadnahu muka danke shi ai wannan inuwar muka rike ta almamdudu wannan inuwar wato abar karawa abar miƙarwa wato muka wato muka wato janye ta ilaina zuwa gare mu kabdan wato damkewa yasiran sa sauka ai hafiyan boyayye bidulu ishamsi da wato hudowar rana وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا shine dai ubangijin da ya sanya muku dare eh, ya sanya muku dare libasan ai satiran mai sutur cewa kan libasi kamar tufa eh, wannan mai ya sanya muku wato kuma bacci subatan ai rahatan wato hutu lil abdani ga jikuna bi kadil amal da yanke ayyuka وجعل النهار نشورا ubangiji kuma ya sanya muku annahara yini nushuran wato lokacin wato watsuwa wajen neman wato abinci ai manshuran abin wato daidaitawa fiye a cikinsa wato za a watsu za a watsu a cikin gari libtiga'ir rizqi dan neman arziki wa gairihi da wannan sa وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته ubangiji shine wanda arsalar riyaha wato ya aiko da iskoki wa fi qira'atin arriha bil ifradi arriha wannan jam'i ne nushiran dan daidaitawa baina dai rahmati gaba ga rahmasa ai mutafarriqatan mai rarrabawa ita ce wannan iska tana zuwa quddamal matsari wato a gaban wato saukar ruwan sama wa fi qira'atin bi sukuni shim tafifan wa fi ukhra bi sukuni ha wa fatin nuni masdaran wa fi ukhra bi sukuni ha wa dhammil muwahhadati badlun nuni ay mubashiratun kenan wa mufradul mufradul ula mufradin ta farko nushuru kar wato nashuru kar rasuli kenan wal akhiratu bashiru shine wato mufradin ta وأنزلنا من السماء ماء طهورا mun saukar da ruwa tsahuran tsatsarka mina sama'i wato daga sama eh ai mudahiran wato mai tsarkakewa da abin da wato wato wata najasa ta bata shi ko wani abu ya bata shi to ruwa sai ya zo ya tsarkake shi لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا kasira dan muraya wato gari busasshe bihi da shi eh wato maitan dinnan bitta hafifi yastawi fihi almuzakkar wal muannas eh wato zakkarahu ya yi tazkirin sa bi itibaril makani eh wato wato ya wato shine wanda ya raya gari busasshe wanda ya mutu saboda bushewa kuma wanda su kiyahu kuma mu shayar da wannan ruwan mu shayar da ruwan ga mimma halakana duk wani abin da muka halitta an'aman wato dabbobin ni'ima ai ibilan raƙuma wa bakaran da shanu wa ganaman tumaki da awaki wa anasiya da kuma mutane kasiran masu yawa wato anasiya din jam'u insanin wa asluhu anasina fa ubdilatun nuniya an udkimat fi hal ya'u eh au jam'u insiyun kenan uhum.
ولقد صرفناه بينهم ليذكروا wallahi hakika sarrafnahu mun sarrafa wato wannan ruwan bainahum tsakaninsu da ya zakaru wato dan su wa'azu ai asluhu wato ya tazakkaru udmatu tawa fi zali wa fi qira'atin li yazkuru bi sukunu zali kenan wa dammul kafi kenan ai dan su rika tuna ni'matallahi ni'ma Allah bihi da wannan ruwan فأبى أكثر الناس إلا كفورا tili daga mutane wato ba su ƙi ba wato sai suka ƙi lakuruna sai dai jayayya lin ni'imatu ga ni'imar da Allah ya musu hai su ƙalu yayin da suka ce muɗirna an mana matsari bi nau'i kaza eh bi nau'i kaza da wato nau'i kaza wato wato da nau'in tauraro kaza muka samu ruwa wato ba sa mai da cewa Allah ne ya ba su ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا hakan nan dai da mun so wato da mun aika wato mai gargadi fi kulli qaretin a kowace alƙarya yukhawifu ahlaha da zai rika tsorar da tsoratar da ahalin wannan alƙaryar walakin sai dai ba asinaka mun aike ka ne ila ahlil qura zuwa ga ahalin alƙaryatu baki daya wato kulliha dukkanta naziran kana mai gargadi eh liya azuma ajruka don wato ladanka ya girmama ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا kabira kakkabi ke kafirai eh kakkabi kafirai fi hawahum cikin son zuciyarsu wajahidhum ka yaƙe su bihi da alƙur'ani jihadan yaƙi kabiran mai girma وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح نجاد wa huwa allazi marzatal bahrain ubangiji shine wanda ya cuɗanya kogi guda biyu ma'ana arsalahuma wato ya sake su mutajawire ne suna masu makotaka su biyu haza azbun furatu wannan kogin mai daɗi ne mai tsananin daɗi wa haza mil wannan kuma mai wato zartsi ne ujajin mai tsananin zartsi waje alabainahuma وجعل بينهما برزخا وحجرا مهجورا sai ya sanya kuma madatsa ai hajizan abu mai datsewa wato bainahuma tsakanin su ai la hatta lidu ahaduhuma bil akhari dayan su ba zai cuɗanyi da dayan ba wa hijiran da tsare wato mahajuran abin tsarewa ai sitiran ya sanya wato sitira wato wato satiri abu mai tsarewa mamnu'an wato mai hanawa mai hana wato bi mai ha- man- mai- mamnu'an mai hana itiladuhuma wato cuɗanya su bihi da shi wato kogi ne guda biyu ga su a ido za ka ga duk a haɗe suke amma an ka ɗebi nan ɓangaren kasa a baki sai ka ji mai daɗi idan ka ɗebi na nan kasa a baki sai ka ji shi da zartsi ya yi gishiri kuma ga su ba wani abu da ya shiga tsakani da za ka ɗebo mai tsar- zartsin ka zuba a cikin mai daɗin to sai ya dawo inda yake wannan hikimar ubangiji kenan
وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نصبا وسهرا ubangiji shine wanda ya halicci wato mutum minal ma'i daga ruwa ai minal mani daga mani- maniyi ya halicci mutum faji Allah sai san ya shi nasaban ai ma'abucin nasaba wasihiran ma'abucin kuma wato sarakuta bi an yi tazawwaja shi ne wato ya aure shi dai mutum zakaran kana awunsa namiji ne dai ko mace da namijin da mace kowa sai ya aure ɗalaban litta nasu da neman wato haihuwa wa kana rabbuka qadira ubangijinka ya tabbata kadiran mai iko ne alama ya sha'u bisa abin da duk ya so wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum su dai kafirai suna bauta wa koma bayan Allah ma'ana wani ubangiji abinda suke bauta wannan shine abinda baya amfana su in suka bauta musu in sun bauta masa ma ba zai amfane su da komai ba wala yadurruhum kuma wato barin wannan ibadar wato sh- ba- su ki bauta masa kuma ba zai cutar da su ba wa huwal asnamu shine gumaka wa kana al-kafiru ala rabbih zahira wato kabiri dai ya zama wato mai taimako ne a larabihi wato mai taimakon shaidan ne a larabihi bisa wato akan duk abubuwan da ubangijinsa ya ce a yi eh zai mu'ina mai taimako ne lis shaidani ga shaidan bid'atihi da biyayya ga shaidan din wa ma arsalnaka illa mubashiran wa wani zira ba mu aiko ka ba sai kana mai albishir bil jannati ga aljanna aljanna ga duk wanda ya bi ka kai masa albishir da aljanna eh wani zira ba mu aiko ka ba kuma ban- bayan mai albishir sai kuma kana mai gargadi ai mukhawifan kana mai tsoratarwa min na daga daga wuta ga mimman wato daga minan nar ga dukkan wanda kuma ya saba maka qul ma as'alukum alayhi min ajr Walka ce musu bana neman lada bana tambayar ku lada a bisa wato isar da abin da aka aiko ni da shi إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه sabila سبيلا sai dai wanda ya so ya riki tafarki zuwa ga ubangijinsa ai dalikan tafarki bi infaqi malihi da ciyar da dukiyarsa fi mardatihi cikin yaddarsa ta ala madaukaki to wannan bal fala amnahu ba zan hana shi ba min zalika daga wannan amma wannan aike da aka yi mun to ba na bukatar lada lada na yana ga Allah amma wanda ya so zai infaki saboda Allah to gashi hanyoyin infaki suna da yawa saboda addini wannan ba za a hana shi ba وتوكل على الحي الذي لا mu يموت ka dogara ga rayayye wanda yake ba zai mutu baya mutuwa shi shine Allah وسبح بحمده ka zamo mai cuɗanya da yabansa ka ce subhanallahi walhamdulillahi وكفى به بذنوب عباده خبيرا ubangiji ya isa masani da laifukan bayansa ai aliman masani ne eh wato wato wato aliman masani ne wato da abinda wa limata allaka bihil zunubi wato mata allaka bihi bihi bizu- bizunubi wato aliman ta'allaka bihi bizunubi ko yana ta da shi bizunubi bihi da shi bizunubin da zunubai ma'ana aliman wato ubangiji masani ne abinda duk ya koyu duk abin da aka yi na laifi duk ɓoyewar da kai to ubangiji ya san shi الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasai da abin da yake tsakaninsu a cikin wato kwana shida min ayyamin duniya daga kwanukan duniya ai fi qadriha a cikin gwargwadon wato kwana shida li'annahu saboda lamarin dai da sha'anin lam yakun samma shamsun a lokacin babu rana cananka walau sha'a da ubangiji ya so la halaka hunna fi lamhatin da ya halicce shi cikin walƙawa gani kawai ce su samu sai su samu wal udula anhu juyowa anhu gaban wato halittar tasu a cikin walƙawa gani lita'abli ma halqihi tasabbuta don ubangiji ya koya wa halittarsa sannu sannu a cikin al'amura sun mastawa sannan kuma ubangijin wato ƙarinsa da rinjayensa ya daidaita alal arshi bisa al'arshinsa huwa shi al'arshu shi fil lugata luga sarirul mulki shine gado ne na mulki الرحمن الرحمن بدل من دمير استواء استواء يليق به شيء ubangiji mai rama فاسأل به خبيرا ka tambayi masani kai mutum ka tambayi wato masani bin rabihi da shi ubangiji mai rama waye ubangiji mai rahama to in ka tambayi masaninsa yukhbiruka ya baka labari bi sifatihi da sifofinsa وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما rahama الرحمن idan aka ce da kafiran maka wato ku yi sajada ga ubangiji mai rahama sai su ce waye waye mai rahama waye arrahmanu mu ba mu san shi ba أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا shin ma yi sajjada limata amurna ga abin da kake umartar mu bil fawqani to tataniyati wal amiru mai umarni da ai sajjadar muhammadu annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama mu wala na arifuhu mu kuma wannan da kace mu masa sajjadar arrahman mu ba mu san shi ba eh wato mu ba mu yi sajjada ga abin da mu san shi ba eh to wazadahum nufuran eh wato zadahum nufuran wannan zancen da ya da ya musu sai ya ƙara musu gujewa anil imani gabaran imani qala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا wakamalan منيرا munira tabaraka Allah ya girmama kuma alherinsa ya yawaita allazi ja'ala fis sama'i burujan wanda ya sanya burje fi sama'i a cikin sama ai isna ashara burje guda goma sha biyu akwai himlu akwai sauro akwai jauza akwai sardanu akwai uslu akwai sumbulatu akwai mizanu akwai akrabu akwai kausu akwai daliyu eh, akwai kuma wato ah, akwai wato dalu kenan ko walhutu eh, wahiyar manazilul kawaki bisab a sayara wannan su ne masaukai na taurarai guda bakwai wato a sayara wato masu tafiya masu juyawa ya ce almirrih akwai mirrih wala himl yana da himl wal akrabu da akrabu wa zuhura akwai zuhura wala hasauru tana da sauru wal mizan da mizan wa utarid shi kuma akwai utarid wala hul jawza wa sumbulatu yana da jawza da sumbulatu wal qamaru akwai kuma qamar wala hul sardan wa shamsu eh, wa- wala hul sardan shi qamaru yana da sardan wa shamsu akwai kuma shamsu rana wala hal usdu wal mushtari ah, wala hul usdu kai yana da usdu wato shi ɗaya ne da shi shi ma qamaru yana da sardan kawai shamsu kuma tana da usdu kawai wal mushtari akwai kuma mushtari wala hul qausu eh amma shi yana da biyu yana mushtari yana da qausu yana da hutu wa kuma zuhal akwai zuhal wala hul jadu wa dalu eh waje alafi ha sirajan ubangiji kuma ya sanya wato fitila huwa shamsu shine rana wa qamaran da wato wa qamaran da wato wata wato muniran mai haskakawa wa fi qira'atin su- wato surujan bil jam'i kenan ai nayyiratu masu haukaka- masu haskakawa wa hussal kamaru min ha bizikiri an keɓanci wato wata da a cikinta bizikiri da ambato li nau'i fadilatin saboda nau'in wata daraja da yake da ita وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا kura ubangiji shine wanda ya sanya dare da yini hilfatan masu maye wa juna ai ya halifu kullum minhum akhara kowanne daga cikinsu yana maye wa ɗan uwansa ma'ana dare yana maye wa yini yini yana maye wa wato dare Eh, idan gari ya waye yini ya zo aka tafi aka tafi to shikenan sai kuma dare ya taho shi kuma sai ya maye wa yini Eh, idan dare ya taho ana nan ana nan ana nan to shi ma daren in ya kare in aka zo alfitar yake to shi kenan shi ma daren sai ya tafi shi kuma yini shi ma sai kuma ya maye wannan duk kudura ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ay ya halifu kullum minhum al'akhara kowanne daga cikin dare da yinin yana wato maye wa dan uwansa eh, liman arada an ya zakara wato ubangiji shine ya sanya wannan amma ga wanda yake da tunani bit tashdid wa takhfif kama taqaddama ma fatahu fi ahdihima eh, min khairin min khairin fa yaf'aluhu fil akhir wato wato bit tashdidi liman arada an yazzakara kenan wa tahbibi liman arada wato an yazkura kenan eh kama taqaddama eh mutum ya tuna ma fatahu abin da ya shuɗe masa wato a dare in ya tsaya ya yi tunanin hikimar ubangiji da ya tafi da dare ya kawo yini to sai ya yi da- tunani a daren me ya tsere masa in ya so abin da ya tsere masa sai ya tsaya sai ya gyara sai ya yi Eh, idan kuma a yinin ne shikenan sai ya tsaya shi ma sai ya tunani ma fatahu abin da ya tsere masa a yinin Eh, min khairin na daga aikin alkhairi fa yaf'aluhu sai ya aikata shi bil akhir cikin ɗayan idan a- a yinin ya- ya kubuce bai aikin alheri ba to sai ya mai da shi a dare in a daren ne bai aikin alherin ba sai ya mai da shi a cikin yini Mhm.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما Eh, wato sai rama a ɗayan au arada ko kuma wato ya ya nufi shukuran godiya an shukuran godiya lini mata rabbi ga nima ubangijinsa da ya yi alayya a gare shi fihi ma a cikin wato daren da yini ma'ana ya ya rika tunanin ni'imomin da aka yi masa a yini kuma ya yi tunanin abin da aka yi masa na ni'imomi a dare Eh, kamar yadda al'imamu shafi'i allah ya kara masa da yake cewa da za a ce dan adam kullum ya rika tunani idan dare ya yi ya tsaya ya tunani a yini daga safe zuwa kan daren ya yi me ya yi kyakkyawa me ya yi mara kyau eh, in ya ga ya duba ya ga yayi wani abu mai kyau to sai ya gyara ya ƙara idan ya yi mara kyau kuma ya gyara idan ya kwanta kuma da daddare ya wayi gari da safe to shi da safe sai ya tuna a daren nan me yayi na kirki me yayi kuma mara kirki ya ce duk ɗan adam da zai dogara da wannan ba ma zai ga laifin wani ba zai kula da kansa eh to kuma zai rayuwarsa za ta gyaru aha wa aw- aw- to, wa ibadur rahman ko na'am
wai badur rahman to a- da bayan da kuma bayan ubangiji mai rahama mubtada mubtada ne bayan ubangiji mai rahama eh mubtada ne wa ma ba da hu sifatul lahu abin da yake bayan sa sifa ce wato lahu nasa ila ila har zuwa karshe da yake cewa ulaika yuzawna yuzawna eh ko- wato gairul gairul mutarad fihi wannan mai bujurowa fiye a cikin sa ne ulaika yuzawna gurfata ko har zuwa karshen aya to bayan Allah Ubangiji mai rahama to su waye su Allah shi ne yamshu na alal ardi haunan shi ne wanda suke tafiya alal ardi a kan ƙasa haunan cikin nutsuwa ai bisa kinatin da nutsuwa wata wazo'un da ƙanƙan da kai wai za ka ɗaba humul jahiluna idan jahilai suka yi musu magana bi ma ya karhuna hu da abin da suke ƙi kamar ko su aibata su ko su zage su ƙalu sai su basu zance salama sai su ce aminci ai kaulan kaulan za su faɗi zance yaslamuna da za su kuɓi tafiya a cikin zancen minal ismi daga wato laifi ba za su rama musu da irin abin da suka aibata su ba والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما to su dai ibadur rahman نعم su ne wanda suke kwana suna masu sajada ga ubangijinsu wa kiyama kuma suke tsaye eh, suke tsayuwar dare ai bi ma'ana ƙa'imi ne suke tsaye ayi salluna suke yin sallah billail da daddare wato suke tsaye a yininsu suke tsaye a ra- a daren su suna bautar ubangiji والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم su ne wanda suke cewa ya ubangijinmu ka juyar da azabar jahannama ga mu إن عذابها كان غراما hakika azabar jahannama ta zama wato lazima ce إنها ساءت مستقرا ومقاما innaha haƙiƙa dai ita sa'at mustaqarra wato matabbaci da matsaya wato ya munana wato na wannan wutar hiya ita ai mawdu'a istiqrari ita dai wato wuri ne na tabbata wai kamatin da zama والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما su ne wa'anda idan suka tashi ci- ciyarwa a bisa iyalansu ba za su yi barna ba su su yi wato a su ciyar da abin da wato ya shige bukata eh walam ya kuturu ba za kuma za su kuntata ba eh bi fati awwalihi ya kuturu wa dammihi ay yuqturu Na'am.
ay yudayyiqu ba za su kuntata ba wa kana infaquhum ciyarwa ta su zai zamo baina zalika tsakanin wannan guda biyu tsakanin wato yalwatawa da kuntatawa sai zama wato matsakaici kawaman ai wasu ɗan abu matsakaici suke yi والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا Yanzu su يزنون dai ibadur rahman su ne wanda la ya du'una ma Allahi ilahan akhar ba su bauta wani ubangiji tare da Allah Eh, kuma ba sa kashe wato rai wata Allah ya hana a kashe ta Eh, illa bil haqqi sai da gaskiya wala yazununa kuma ba sa zina ومن يفعل ذلك يلقى ثاما duk wanda ya aikata zalika wannan ai wahidan mina salasati ɗaya daga abubuwan nan uku da aka faɗa ba sa bauta wa wani- wani ubangiji eh, ba sa bauta masa ba sa kashe rai ba bisa haƙƙi ba eh, kuma ba sa zina to duk wanda wato ya aikata wannan abu uku to ya kashe rai ko kuma ya bauta wa wani wani ubangiji ko ya zina to ya lka a saman wato zai haɗu da wato uquba wato a lahira in yaje lahira Allah zai jarab- zai masa uquba saboda wannan laifukan يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه wala مهانا yudha'ab lahu al'azabu eh yudha'abu wato bit tahbibi kenan wa yudha'abu kuma bit tashdidi za a rubanya wato azaba gare shi ranar alkiyama kuma zai dawwama fihi a cikin wato alkiyamar wato muhanan abun wulakantawa mhm إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك وأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات illa man taba sai dai wanda ya tuba kuma ya aikata aiki wato aiki kuma nagari minhum daga cikinsu to wannan ubangiji zai musanya musu wato munanan ayyukansu da kyawawa wayannan da aka faɗa tun da sun tuba Allah sai ya mai musu ayyukansu zama kyawawa fil akhirati a gidan lahira وكان الله غفورا رحيما Allah ya tabbata mai gafara ne mai jin kai ai lam yazal bai gushe ba muttasiban yana mai sifantuwa bi zalika da wannan ومن تاب وعمل س- نعم
hmm?
عن ابي ذر an karɓo daga abizar قال Allah ya ce قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce اني لا اعلم اخر اهل الجنه دخولا ni na san wato ƙarshen 'yan aljanna wanda ƙarshen mai shiga aljanna 'yan aljanna waye ƙarshen shiga واخر اهل النار خروجا منها waye kuma wato a cikin 'yan wuta waye ƙarshen wanda zai fito نعم رجل mutum ne يؤتى به يوم القيامه za a zo da shi ranar alkiyama فيقال sai a ce اعرض اعرض عليه صغائر ذنوبه ko wato ku bijiran masa da ƙananan laifuffukansa وارفعوا عنه كبارها ku ɗauke masa wato manya-manyan نعم، وارضوا عليه سيجارها sai a bijiran masa da ƙananan laifuffukansa ويقال له sai a ce da shi عملت يوم كذا وكذا ranar kaza da kaza kayi kaza وعملت يوم كذا وكذا ranar kaza da kaza kayi kaza ويقول نعم sai ce eh na yi لا يستطيع أن ينكره ba zai iya inkari ba وهو مشفق من كبار ذنوبه أن Shi- يقر wato عليه wato shi kuma ya yi shiru ga manya-manyan laifukan da aka bijirar gare shi نعم وهو مشفق من كبار ذنوبه to shi kuma yana mai tsoro ga manya-manyan laifukansa أن تقرض عليه kar a bijirar da su gare shi ويقال له wato duk abin da aka gaya masa kana sai ya yarda don ka a taɓo wancan Mm.
نعم ويقال له sai a ce da shi
إنك مكان كل سيئة حسنة to za a baka a kowane guri da kai mummuna za a ba- za a baka kyakkyawa guda ɗaya ويقول sai ya ce يا ربي ya ubangiji هل عملت أشياء ai na aikata wasu abubuwa لا أراها ها هنا ni ban ganta a nan an faɗe ta ba
قال ƙala sai a ce da shi قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ya ce sai ya ce sai hakika na ga manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya حتى بدت نواجذه har dai haƙoransa wato suka fato bayyana رواه مسلم musulmi ne ya faɗe su eh ya ce to ya ubangiji wato ni dai an faɗi waɗansu abubuwa ne yanzu an ce da ni gashi an ma abin nan to kaga da anan da aka ce to an gama an faɗa to da sai ya shiru نعم sai ya tafiyarsa tunda ba a taɓo manyan ba نعم eh ai- ai ba a taɓa manyan ba an taɓa manyan أنا eh to to saboda haka ko bai ji wani abu da da yayi an faɗa ba to sai ya shiru نعم to amma da ya ce to ya kaza na yi kaza ai ba a faɗa ba sai a ce to shikenan a ɗauko shi ko ya ce to kai kai kayan ma duk a dawo da su a dawo a bincika tunda har gashi yana binciken cewa ya yi kaza ba a sa a ciki ba to shikenan a ci- a cicciro sai a cicciro abin da ba a sa ba Eh, sai kuma a ce to ai akwai laifuka ma da ba a sa ba to su ma a kwaso sai a kawo sai a haɗa to sai kuma ya ce a na yadda na yadda ba sai an bincika ba a ce a tun da dai ka ce kai ma kana bi ka yi wasu abu ba a rubuta ba to ai kai ma ka yi wani abun ba a faɗa ba to saboda haka sai a faɗa to sai dai ya lallaba dai eh, a huce
نعم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا wanda duk ya tuba ya aikata aiki na gari nan ne kuwa نعم وبعدين a'a kan mu koma baya illa man taba ko wa man taba wanda ya tuba min zunubi daga laifukansa eh wato wato gairu man zikira banda wa'anda aka ambata wa amila salihan ya aikata aiki nagari fa innahu yatubu ila Allah tunda zai koma zuwa ga Allah mataban abin karɓar tubansa ai yarju zai koma ilaihi zuwa gare shi ruju'an komawa to fa yujazihi khairan Allah sai ya saka masa da alheri tunda ya yi tuba wato ya ya bi sharaɗan tuba sharaɗan tuba shine annadamu ala fata ma ala ma fata ko wani ya ta Allah ya uda to wal iqla'u min zambi guda uku nan su ne dama eh sune sharɗai wallazina والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا kirama كراما wa'annan wato ibadur rahman su ake ta gaya mana dai نعم kaga wato wannan ibadur rahman su ne wanda ba sa shaida zir ay alkaziba ƙarya wal badila da badili wai za mu rubin lagu in suka huce kuma da yashashiyar magana eh kamar wato kalam zance wanda yake mummuna ana yi to shikenan maru kirama sai su shige suna wato ababen girmama suna masu girmama kansu ai mu'urdina suna masu kau da kai anhu gaburan wannan shirman da ake yi والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما
Umyana وأميانا su ne waɗanda idan aka tunatar da su aka yi musu wa'azi da ayoyin Ubangijinsu shine Alƙur'ani ba sa salmiya wato su- ba sa wato faduwa alaiha a kanta summa suna wato kurame wa umyana suna makafi bal bari da harru suna salmiya sami'ina suna masu ji nazirina suna wato masu kallon wato ƙudurorin Ubangiji muntafi'ina suna kuma masu amfani da abin da suka je والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ayun su ne waɗanda suke cewa ya ubangijinmu wato ka ba mu sanyin idaniya min azwajina daga matekunmu wa zuriyatina wato da zuriyanmu eh ka ba mu danshin idanu daɗin wato sanyin idaniya da na gare mu bi anna rahum shine mu gansu mu di'ina suna masu biyayya laka gare ka وجعلنا للمتقين إماما ka sanya mu jagorori a cikin aikin alkhairi lil muttaqina ga masu tsoron Allah أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية tahiyatan wa salama وسلاما wa'ancanan ka su ne za a saka musu da wato gidan aljanna ai addarajatul uliya eh wato daraja madaukakiya fil jannati a cikin aljanna bima sabaru ai saboda hakurin da suka yi ala da'atillahi bisa bin Allah wa yulqauna bit tashdid yulqauna eh wa tafi kuma kuma yalqauna eh ma'a ma'a fatihil ya'i kenan yal- ya- an yi tafifinsa ne kuma wato ko kuma yulqauna za a haɗu da su fiha a cikin aljanna maɗaukakiya ta hiyatan da gaisuwa wa salaman da sallama minal mala'ikatu da- daga mala'iku خالدين فيها suna masu dawwama a cikinta حسنت مستقرا ومقاما wato matabbaci da mazauni ya kyautata ai mauza a ikamatin bigiran wato zama lahum gare su wato ya tabbata wato gurin ya tabbata mai wato ya kyautata wato an girmama su an ba su wuri mai kyau a cikin wato aljanna wato aljanna madaukakiya eh wa ulaika wa ma ba'dahu khabru ibadur rahman al mubtada'i ka gani tun daga can ake ta yin bayanin ibadur rahman
قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم kul ka faɗa musu ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka faɗa wa mutanen maka ka ce ma ya abu ubikum rabbi ubangiji wato baya kula eh ma ya abu ubikum rabbi wato ubangiji baya kula wato da ku da abin da kuke yi laula du'aikum ba dan addu'a ku ba to da ubangiji ba zai kula da ku ba eh la ma ya abu ubangiji ba zai kula da ku ba ba dan addu'a da kuke yi ba wato kiran da kuke yi yahu gare shi fi shada'id a cikin tsanance tsanance fa ya kashifa ha sai ya yaye ta فقد كذبتم hakika fa kaifa ya abu ubikum ya zai wato kula da ku wa kad kazzabtumur rasula kun sarrafantar da manzanni wa- da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wal qur'ana kun sarrafantar da alqur'ani ya kuma zai kula da ku ya yaye muku abin da kuke ciki فسوف يكون لزاما sannu dai azaba za ta kasance lizaman wato liz- mai lizimta lakum gare ku fil akhirati a gidan lahira eh ba da ma ya hillu bikum fid dunya bayan abin da zai sauka gare ku fid dunya a duniya to fa qutila minhum yawma badrin sab'una sai aka kashe manyan manyan su mutum 70 ranar yakin badar wa jawabu laula dalla alaihi ma qabla ha jawabu laula abin da ya gabace ta ne da lala a kansa alhamdulillah to da za mu yi bayani ko za a yi baya- dan bayani akan fidda kai ko kuma akan wani abu har ibrahim gaba ko malam kabiru malam kabiru shi malam kabiru mai gabashi na mai gabatar mana da bayani Na'am.
minti goma
Ah, alhamdulillah yan uwa kamar yadda tun jiya khalifa ya yi bayani akan cewar allah da yau za a gabatar da bayani kamar yadda aka saba da shekara khalifa yana ba da umarni a yi bayani a kai to saboda haka gashi Allah ya kawo mu yau 20 ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama 1444 wanda ya yi daidai da shekara ta miladiya 2023 in Allah da za mu saurari wannan bayani akan zakar da kai insha Allah wanda zai mana wannan bayani shine sayyidi sayyid Ahmad Mahmud ibn Maulana Sheikh Tijani bin Usman radiyallahu anhu shi zai mana wannan bayani saboda haka da Allah sai mu saurara mu samu nutsuwa domin wannan zakka ta da kai fa abu ce mai muhimmanci kwarai da gaske kuma abin da yake fuskanto mu kenan yan kwanaki masu zuwa wanda ba za su wuce goma ba duk tsawon su dai nan da kwana goma ne zuwa tara to saboda haka mu yi tattali mu saurara mu ji yadda hukunce hukuncenta yake domin kamar yadda tun daga malami ahadar yake faɗa yake cewa la hilu lahu an yi fa'ala fi'ilan hatta ya alama kuma la fi bai halatta ga shi musulmi ya aikata wani aiki ba sai ya san me hukuncin Allah a ciki kurin da baki dai a wasu ana cewa fidda kai fidda kai da dama kawai sai a ɗauka kamar wani abu ne na al'ada ta hausa kawai inda an yi ramadana yadda ake yin su tashe su waye a zuwa a yi a to shi ba haka ba ne abu ne mai muhimmanci sunna ce wadda manzala ya fararta ta a musulunci lallai a tsaya a ji hukunce hukuncenta don a yi ta yadda ya dace yadda za a samu lada a samu kubuta azumi ya karɓo Allah ya mana muwafiq Allah ya ba mu dacewa to kun ji dai wanda zai bayanin saboda haka da Allah a saurara domin bayani ne tatacce insha Allah za a yi shi a minti goma to alhamdulillah sai a saurara na bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mai da halifa ya umarni a ɗanyi bayani akan zakafar da kai kuma kafin zakafar da kai gashi yau muna 20 ga wata an shiga goman karshe wanda wannan kwanakin goman karshen suna da mahimmanci kwarai da gaske mazala sallallahu alaihi wasallam kamar da an faffada a wajen karatuka yana tsayawa a wayannan darare fiye da yadda yake tsayawa a shauran dararen ramadan wanda wannan darare guda goma in sun zo sai da tuna aisha take cewa mazala sallallahu alaihi wasallam yana nade shimfiɗa sama gaba ɗaya inda wayancan kwanaki yana dan kwanta ya huta to wayannan darare baya kwantawa gaba ɗaya naɗe shimfiɗa yake ana neman kusanci ga Allah to wayannan darare mun shigo su yan uwa a sai a zage dantse kamar da ake ta faɗa ibadun da ake yi to duk a ninninka a ninninka abubuwan da ake yi a wannan darare guda goma saboda suna da muhimmanci kuma a wayannan darare ake ƙaunar samun babban dare mai alfarma shine daren lailatul qadari kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya faɗa a hadisi ingantacce cewar ku nemi daren lailatul qadari a goman ƙarshe na Ramadan manzo Allah bai ayyana ba duk da dai akwai isharu an sha faɗa a nan ma da suka nuna cewar lallai ga daren to amma bai ayyana ba saboda duk dararen a tsaya kamar da bayan Allah suke faɗa ne suke cewa Allah subhanahu wataala ya ɓoye abu biyar cikin abu biyar saboda abu biyar Allah ya ɓoye daren lailatul qadr a goman ƙarshe na Ramadan saboda duk a tsayawa dararen wanda in aka tsaya aka bayyana daren to duk za a bar shauran darare a duk kuma kawai a wannan daren to Allah hikima da yasa ya ɓoye wannan kenan kamar yadda Allah ya ɓoye sa'ar juma'a a sauran sa'o'in juma'a saboda duk a tsayawa sa'o'in gaba ɗaya hakanan Allah ya ɓoye da'ar da yake da ita Allah zai karɓi shauran da'o'inka saboda kakkai tahawuni da shauran da'o'in kamar yadda kuma Allah ya ɓoye sayi'ar da ita zai kama ka da shauran sayi'o'i saboda ka wulakanta da sayi'o'i ka guje su kaka aikata kowace haka nan na biyar shine Allah ya ɓoye waliyi a cikin muminai don kakka wulakanta da kowane mumini saboda baka san ko shine waliyi ba wanda da ka taɓa waliyi kuma ka taɓa Allah shikenan kana rigima da Allah to hikima kenan da yasa aka ɓoye to in aka bi dararen duk aka tsaya aka raya sai a dace da wannan dare kuma ba abu ne mai nisa ba Allah ya ba wa mutum daga ran yau din nan daren 21 har daren sallah ma kullum Allah ya ta baka dare da ya tuka daren ai ba ce lallai sai guda ɗaya ba akwai bayan Allah da in suka bi dare suka raya shi duk abin da ake ba kowa a daren lailatul qadarin Allah zai ba su gaba daya wanda yake lalle ya kamata mu tsaya yan uwa sosai mu yi abubuwa da yawa na ibadu ana yi amma yan uwa a kula da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kula da da rukunkume manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ba abin da zai sa a rukunkume manzo Allah sai yawaita salati gare shi saboda salati ga manzo Allah yana da maziya fiye da dukkan wata ibada ba dan ya fi dukkan wata ibada ba kamar misali ka hada daga karatun alkurani da salati ga mazalla karatun alkurani qur'ani zancen Allah ne ba a ce wani abu ya fi karatun alkurani ba amma salati ga mazalla yana da maziyar da karatun qur'ani ma ba shi da shi wannan kuma ba wani abu ne sabo a addini akwai abubuwa wanda yake an fi a wannan abin amma suna da abin da wancan wanda ya fi shi kuma ba shi da shi kamar yanzu misali da wannan din da ake faɗa alkur'ani shine kan jagaba zancen Allah ne amma duk yadda zaka karanta alkur'ani duk yawansa Allah bai ce zai maka ko harafi ɗaya ba zai dai baka lada duk harafi lada goma sai yadda zunubi goma a daga darajar ka goma in wanda za a ninninka maka ne ko a ce 700 ko 700 ko ma miliyan 700 ne amma dai Allah bai ce zai maka wani abu ba amma salati ga manzo Allah da kai ɗaya Allah zai ma goma a ce Allah ya yi maka salati da kansa to wannan falala ai ba wani abu da zai iya auna wannan sannan muka duba hadisin Ubay bin Ka'abin Ubay bin Ka'abin yace ya Rasulullahi ni mai yawan addu'a ne da dare nawa zan sa maka salati a ciki yace duk yadda ka so yace to zan raba kashi hudu kashi uku in yi addu'o'i na kashi ɗaya in maka salati yace yana da kyau yadda ka so amma in ka ƙara to yafi yace to zan kasa kashi uku kashi biyu in yi addoyi kashi ɗaya in baka salati yace yayi kyau amma ka ƙara yafi yace to zan raba biyu rabi in maka salati rabi kuma na yi addoyi na yace yana da kyau amma ka ƙara yafi yace to zan sanya duk lokaci na salati gare ka mazala ce izan to kafa muhammad wa yugfar zambak yace to in kai haka duk damuwarka Allah zai dauki duk zunubin ka kuma Allah zai gafarta maka kaga wannan wannan hadisi manzo Allah ya nuna mana ai ba mu da wani abin runguma ma sai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan darare lalle a duk ga salati ga manzo Allah dan can zakkar fidda kai kuma wanda man kabir ma na yayi bayanin ta dai sosai fidda kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlata zakkar fidda kai a shekara ta biyu daga hijira wanda a wannan shekarar dama aka farlata azumin watan ramadan manzo Allah ya farlanta ta hadisin buhari da muslim wanda abdullahi bin umar ya fitar abdullahi bin umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakafu da kai ga dukkan musulmi ɗa ne ko bawa namiji ko mace yaro ko karami a yaro ko babba wanda yake sa'a ɗaya ta sha'ir ko sa'a ɗaya ta dabino ko sa'a ɗaya ta zabib wanda yake malamai jamhurin malamai suka tafi cewar to abinda ake nufi da wannan sa'a ta wannan abu da manzo Allah ya faɗa ya zamana galibin abincin mutanen wannan garin to shi za a fitar da zakafin da kai da shi hadisin abdullahi bin abbas shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake abdullahi bin abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta wato zakafin da kai don ta zama tsarkakewa ga azumin da aka yi saboda ko lagau da aka yi azumi da rafasu da aka yi a cikin azumi to wannan zakafin da kar hikimata idan ka fitar da wannan zakar duk wani wato abubuwa da kai na bata azuminka to zakafin da kan nan sai ta gyara maka azuminka ya tafi lafiya lau Allah ya karɓar maka haka shi a ruwaya abdullahi bin abbas ya faɗa wanda yake ana fitar da galibin abincin gari galibin abin da aka ci a gari da shi ake fitarwa ba laifi in ka ƙara a bisa wannan abin da misali abin da nake nufi ba laifi in ka ƙara akan wannan ya zamana cewar galibin abincin gari a ce misali masara ce to in ka fitar da shinkafa ta fi masara ka kyautata amma ƙasa ne ba a so ka yi da abin da galibin abin da ake ci wancan da aka ji cewar an fitar da sa'a ta tamru ko sha'ir ko zabib wannan shine galibin abincin larabawa a wannan lokacin abincin su kenan dan dabino mu a nan al'adar dabino ba abinci bane ba a rike dabino a ce a shi kadai abinci ba mu dauke shi abinci ba amma wannan lokacin su dabino abinci ne zabib abinci ne cikui ma dinnan abinci ne haka a fitar da galibin abincin garin da ake abin da ake ci a gari to da shi za a fitar da kafin da kai wanda ya kafin da kan nan kamar yadda na faɗa wancan hadisin na abi dauda wanda abdullahi bin abbas ya fitar cewar abdullahi bin abbas ya rawaito ya faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka fitar ya faranta wannan zakafin da kai ta zama cewar wato tsarkakewa ne ga azumin mutum daga lagawu da rafasu da iya a cikin azumi kuma ya zamana an ba wa miskinai abinci ya zamana kar a basu ga idi ya zo kowa yana walwala su su ringa zuwa suna roƙo abinci a to ai ta fitar da zakan nan dan a wadata su sannan bayan haka kuma bayan an yi haka yana daga hikimar zakar fitakan nan kamar yadda shi abdullahi dan abbas yake faɗa a tasar wayar cewar wannan zakar fitakan in wanda ya fitar da ita a nassin hadisin mazala ya ce wanda ya fitar da ita kafin sallar idi to fiye zakatun makabulatun zakka ce wacce yake abakar ba amma wanda ya fitar da ita bayan sallah kuma to sadaka ce kawai kamar shauran sadakoki to anan malamai suke sabani mu a mazhab imam malik da shi da imam ahmad suna ganin za a iya fitar da zakafin da kai tun kafin idi da rana ɗaya ko kwana biyu e shi a wajen imam shafi'i ma ya ce tun daga ɗaya ga ramadan ma za ka iya fitar da zakafin da kai da malamai suna ganin cewa a to ai a bari a je can karshen mana inda fakirai za su amfana da wannan zakar to mu mazhabin imam malik dai za a iya fitar da zakka kafin sallah da kwana daya ko kafin sallah da kwana biyu a fitar a babbayar shi kuma kansa miskinin da aka fitar aka bashi tunda an san wanda bashi da shi ana ta fitarwa ana kawowa ana bashi shi ma an ta taru to shi ma kuma zai iya fitarwa ya zai iya fitowa daga wannan abin da aka bashi saboda dai a yalwata a saki abin don kowa ya wadata kowa ya iji lafiya lau cikin kwanciyar hankali yana daga hikima wannan kuma ga abin da maza ya faɗa za ta gyara mana azuminmu da abubuwa wanda yake yanzu mun muna bai ɓoye ga kowa ba cewar in aka tsaya aka ce za a bibiyi a yi abin daidai azumi wani azumin waye zai sha in ba da irin wayan abubuwan ba saboda hadisi an ganta manzo Allah yana cewa mallam ya da aqwala zuri ko wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada da amahu wa sharabahu to yanzu zuri din nan ya zama dishi ne hiran mu ma gaba daya to ai sai da irin wayannan sadakokin da irin wayannan abubuwan su za su gyara mana azumin mu da fatan Allah ya amsa mana Allah ya dube mu alfarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maimaita mana kullu amin wa antum bi khair eh sa'ar da aka faɗa shine mudannabi na manzo Allah guda hudu shine sa'a je sa'a daya ta galibin abincin da ake ci mu yanzu za a iya cewa shinkafa da gero da masara ko tun da ke masara ma kamar yanzu ba a cinta amma dai shinkafa da ita ce tafi galibi galibi a shinkafa ta fi yawa abincin mai illa iyaka shinkafar matsayi matsayi ce akwai ta garko akwai ta waje akwai ta ina ne akwai basmati ma irin wanda daraktoci suke ci tun aka fitar daga wannan ma dai yayi wannan an kyautatawa wanda bai taba cin ta ba ma shi ma kaga an fitar masa sai a bashi shine mu da nabi guda hudu wanda shine in aka cika kwano amma aka girgije shi to shine sa'a guda daya amma bai yi tsidi din nan ba to shine kowa zai fitar da fatan Allah ya amsa mana Allah ya karba baki daya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh
alhamdulillah yan uwa Allah ya saka da alkhairi mun ji bayani tatacce akan fidda kai kowa sai